samu wani sabon من آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya tsawon wannan rana ta Juma'a zai zama kamar rubi kenan ko ga watan rabi wani awwal uku biyu sun sanar waye ba takardar fatan sarkin musulmi rana ya ce nawa ga wata ashirin da biyar in bai cika ba in wance yin kusani uku ga wata in kuma ya cika biyu ga wata shi ne abin tantancewar in ya cika biyu ga wata kenan in bai cika ba zai zama uku kenan ban ga takardar ba har zai zuwa yanzu ko yanzu ma hijira na da shekara dubu da ɗari da arba'in da shida a kalandar nasara kuma shida ga watan tara dubu biyu da ashirin da hudu kuma da aka saba rana irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi mai sashen albuyoro wa mayu shirahu wa yin na ha hada-hada ta saye da sayarwa abinda aka shar'anta mana aka halatta mana da kuma abinda shari'a ba ta yadda mu yi ta'amuli shi ba ko mu shige mai don kada mu ci abin da bai halatta ba wannan kuma shi ne darasi na goma sha uku muna cikin babban take da aka kulla mai taken alkhiyaru wa anwa'u zaɓi da kuma nau'ukan shi a ƙarƙashin waɗannan nau'uka na zaɓi ne za mu tashi a nau'i na biyar annau al-khamis nau'i na biyar shine khiyarut tadlis zaɓi na tadlis akwai nau'i na hudu wanda mun riga mun goshi shine khiyarul sabni wanda za iya mutum za iya fassara shi da zaɓi saboda dukan hanci da ke ciki ko kuma zamba ko yaudara. To shi kuma wannan dalilai sukan fassara shi da kamar rufa-rufa ba a shigo-shigo ba da rufi ko marubu ko rufa-rufa a harkar jini. Galiban yana faruwa ta fuskoki da dama yana da suwar ta da ne. Wani lokaci yana kasancewa ta hanyar koya aikin kayan da bai sayarwa ya san da su. tana sayar da sosiloli za ka ga wata ta mori kira a mata rikita ce amma dai kyau ne ka rike a kalle ka shi kuma wanda ya zo mai tashi yake yake wannan kowa yake yake rigi bayan ka san yan gayu ne ke rike ta su kuma haka suke ba dama na kai fatan da rikirka ake ta ke yi to sai kai da fara fasi ta ce nauki bayan ba ta rike ta ya zama ta dalili na biyu ko kuma sai zo sayan kayanka sai kai ta yaba ma kaya kai ta yaba mu kai ta zuzuta su ai wannan abin da kake gani dukkan wannan ma ba za ka samu irin shi ba yana da kwari yana da kaza yana da kaza shi ma wannan nau'i ne daga cikin nau'uka na tagali da sauran nau'uka da zai mana bayanin su akalla ya raba abin zuwa gida biyu ya ce wa ma'anar tabari abinda ake cewa marudu ko kuma abin nan a yau mutum shigo-shigo ba darbi ko a dafa maki aiki ko kuma a wasa kaya ko da da abin da suke da shi ne kuwa ayyus irin ba'ibu sinna ta ma'ibatan aw ghayra ma'iba shine ne sayar da kaya ya bayyanar da kayan ya nuna kayan shi ma'ibatan shin kayan na da aibin da gaske au gaira ma'iba ko ko masu da aibin bi mazharis salima ya nuna cewa kayan na da kyau zai iya yiwa kayan suna da aibi amma sai ya rufa wannan tadarisi ne zai iya yiwa kayan ba su da aibi amma kuma sai ya yaba musu ba ka da bukatar yaba kayan ba kai kai su ba ka bar su a saye su da halin su ka bar su a saye su da yadda suka zo fa kullu fi'li to ga wata ka'ida a dunkule duk wani aiki da ɗan kasuwa zai yi yazidu bihi ba'iqu samana da mai sayarwa zai iya ƙara kuɗin kayan shi mana zai iya ƙara wa kayan kwarjini ko ban sha'awa ko kyau walau lam yakun aiba ko wannan abin da zai yi ba aibi bane fa innahu yadkhulu fi tari zai shiga cikin wannan tarihi kana sai da ya duka kai tun ka sa gulab gulab da dalili ne da dalili ne kuna sayar da kuna da shaguna haka in ka je ka so na freezer mai wasu fulawoyi ko za ka ya haska coca cola ka ta dai baka amma kuma ta ɗauki wani gudu gudu wani marun marun kai na ka sai ai kana yi ana ci kuma duk shago da to ta dalili ne ka siyo freezer irin na kowa Eh, ba za a gwada da ko saboda karfin da hoton resolution ɗin hoton na da karfi haka ba za a gane ba ba za a gane ba ko yanzu in ka je sayan rediyo sai ka ce a kawo maka tarayya sai ta maka zuke-zuke sai kawo maka fm kuna cinikin rediyo a kasuwar tudun mada kuma ya kawo maka alherin rediyo da ka zagaya ga gidan rediyo ba dole ya kara ba a kamo tarayya a kamo a kamo zamfara da ana kama su amma sai ya ji da ko alherin rediyo kenan da duk da shi ta haka ciki maguni ne maguni ne ko kuma tela ya zo ya wasu ɗinki ko ya aro wasu ɗinki a cikin wa'ai wasu gaji kawai rara ne ko ya je ya samu wasu ɗinkuna da bai iya ba a je a masa kalan a yi masa kalan da kawai sai zo sai ya manne da duk wanda kake so wanda musa ya tafi lafiya to wannan duk kamaru ne kuma haramun ne idan ka gane da gaba za ka yi tada bari ka zo ka nuna wani aiki ka ci irin wannan da ke so ce muna yin shi a ce zari yake kaiwa to da ka ga ya tashi ya sa maka kudin aikin inda shi zai yi ya kara da kudin aikin inda ba shi zai yi ba ya kara da na mota ya kara da transportation da na abinci to da ta tashi sai ka ce in kai za ka yi kaza a ba da kuwata to da kamata ka faɗa man gaskiya baka iya ba zariya za ka kai kan ni kuma zai ce maka ga ni kuma zariya garin mu ne saboda ka ba zan baka ba zan kai inda za ka kai kaga ka cire ka fati kenan to duk wanda ya haka zai zama yayi maguɗi ko ko ko mai soya kosai ta soya da abin nan mai mai wari in ta hango masu sai sai ta rika ɗauka tana ci dan ta nuna mata yana tuwa tun ba ruhu ita kuma magani za ta ta ilma sai ta shawo wasu magunguna to da ben kowa ya dan dai cikin ya nafa amma kuma a haka da ta tana duka ba ruhuri to da ka bala ka duk wani abu da zai zawa mai saye sha'awar sayan kayan ko bai niyya ba ko abin aibi ne a cikin kayan ko kuma a'a yana wajen aibin duka ɗaya ne yake falaita mukutafiran alal ma'ibati faqat shi ta dalili ba ya ta kaito bane akan kayan da suke da aibi kawai yace wa kullu ta dalilin duk wani ya maka dalili da aka yi ko wani baru ko rufa rufa bima yahtaliku bihi thaman da abinda farashi zai iya canzawa farashi zai iya canzawa ka zo shago haka sai ka ga wata shadda kafin a yanka maka sai ka ɗauki hoton ta a shagon tana wani shayin tana wani waye da aka yanka maka kai gun tela sai da ka ce kan ba ita wuce sai ka shigo da ita ban da shadda a shagon nan sai ka ce bari in buɗe maka ita a waya sai aka duba sai ga a ai wannan da ke cikin wannan shafa ai ba ita aka ciyar maka ba ita wannan dubu biyu ne yayi wanda suka ciyar maka amma kuma wancan dubu biyar biyar kuma suka ciyar maka dubu biyar biyar to da ka goma kowane yadi ya baka dubu yana da yanci amma da sharaɗin idan cutar da aka yi wa mutum yar kaɗan ce to irin wannan ana kau da kai ya dan yaudare ka da wani tsawa haka kayan da ake siyarwa ɗari tara tara ya buga maka su dubu daidai to yan ɗari ɗarin ba kuma amma ya yi haram kuma ya ta haram amma cinikin ya yi sai ka kyale can je lahira za ka yi tada bandi amma kuma shi ya zama shahadai za a tada bandi yana ya ce yuzbitu khiyarar rashi wannan in aka gano farashin da ya sayarwa da mutum kayan saboda yaudarar da ya shirya da yadda ya fito da kayan da yadda ya rufe aikin kayan akwai bambanci to wanda ya saya yana da damar ya dawo da kayan yana da zaki ne ya dawo da kayan in ya dawo da kayan gadaban abin da ya fi kamata wanda kuma shi zai kashe rigima sai ya ba shi arshu al-tadris ko arshil aidi da ke to gaskiya ya kamata a ciyar maka da shi ɗari takwas takwas ne aka ciyar maka da shi dubu duk biyu ko aka ciyar maka da shi dubu ɗaya ɗari biyar biyar to yanzu ga tazarar ɗari bakwai bakwai ɗinka ya ce kiyasan ala tasriya wannan an yi kiyasin shi ne aka abin da ake ce mace a tasriya a tasriya zai bayanin ta a gaba ya ce wata dalisa ala nawayi shi ta dalisi yana da nau'uka guda biyu alawar na farko kitimanin aibiha ko ya aibin kaya fala yuzhiruhu lil mushtari ba zai bayyana shi ga mai sayi ba in an ce koyi aibin kaya kalmar aibi a nan ba tana nufin abin da zai hana ko zai hana wa mai sayi cin gajiyar kayan ba a abin da zai rage mashi sha'awar kayan ko da ba aibin a cikin kayan kuma shi wannan aibin zai iya yiwuwa ya sha daga mutum zuwa mutum daga mutum zuwa mutum idan wani ya zo zai sai kaya kana sai da kaya saka wani idan ya zo ba ruwan shi da wama ya daura amma sai wani dan gayu gayu ya zo to shi wannan ko ya tambaye ka in gona gona ya zo ba sai kai mai bayanin wannan rigar ta wani kuturu ne wannan rigar ta wani mai bara ne wannan rigar duk ba sai kai bayani gona gona ne kuma kun kai bayani shi wannan ba ya san da komai ba amma sai dan binni ya zo dan gayu to da rigar kutu da rigar da take ta wani ne ya cire ya ba wani wani ya tsayar har garin mutum sai ka faɗa kada ya zo ya ji ai ba riga ta ci ya tafi garin daura wuri ai ta wani rabin wani rabin ya mutsa gaba shi bane kaga ka ji kunya ka sa wani rabin ya ji kunya to in dai ka fahimci da irin wannan sai ka faɗa mai sai kai zai bayani sai kai mace bayani suna ka yi ne da a kan 'yan kasuwa ke sa aka ce sai mutum ya zauna ya karanta suna ka aiki a nan duk abin da zai iya rage sha'awar sayan kayan a wurin mai saye in ya san da shi to kai ɗan kasuwa ko ya nemi bayani ko bai nema ba sai ka yi ko ya nema ko bai nema ba sai kai mai bayani in kai shiru ta dade cinikin ku yayi amma da kana akwai magana wa alaikum assalam Eh. Eh. wannan ya sai da wanda ka siyo mutum ne kana buɗe a zubin shaya ba kawai koma za ka yi daga ce shi wannan buhun waken soya a lafiyayyen shi dubu ɗari a irin wanda ka sayar man dubu tamanin ban ashirin ko ban ɗari na ka ɗauki wajen ka. ba na jin da wata ta yi ta a duniya da za ta da zai ya san ya buga duk ɗan kasuwansa haɗa kai a haka shi kenan ko kuma duk sadda ya yi waya ya ce kaya ta ce a zazzagi ya ce ga kayan ƙerowar shi ta ce a zazzagi zai iya yiwuwa a ce to ai ai buhu goma ne a ce buhu goma ba yawa a nemo babbar shimfiɗa a zazzage su kaf mu gani tana sake turawa wa zai biya shi da zai siyar suna kai an fahimci mutum na da maguɗi tun farko ai ai wannan bayani amma ko ba a yi ba a kula da wasu abubuwa na ha'inci kawai shi kenan a daina sai a daina abin nan sai a daina sayan kayan shi ko kuma a faɗa miki to za mu je muka same shi da kazanta za mu ga yadda layi in ka siyo buhun waken yanzu a bisa kiyasi buhu tiya arba'in ya kamata a samu kuma ka siye shi misali dubu tamanin kaga duk tiya dubu biyu kenan abin da kawai za ka je ka zo ka sheke shi da ka sheke sai dawo tiya talatin yanzu ashirin ɗin shi sun tafi dole ya baka ashirin ɗinka goma ta tafi a hayaniya da yayin da ya sa dole ya bayar in yafi kawai ka samu wata kotun musulunci ka maka shi irin wannan ma ka taimaki ka bane ka taimaki al'umma zai je ta baka da kirki ai kirkin kenan kuma ya bata sunan shi ya zama mujalle wanda yake hadinci to nau'i na biyu shine ayyab ala biha ma yazidu min samaniha mutum ya aikata abin da zai kara wa kayan kuɗi shine yayi wani abu da zai nuna kayan masu daraja ne kamar irin yadda wasu 'yan kasuwan ke yi ya siyo wasu kaya a kwali da ke nuni ga yanayin kayan sai kuma ya canza masu kwali ya sa a wanda ya fi su tsada wannan baya halatta baya halatta kwata-kwata mutum ya fito da kayan ya bar su a yadda suke halin su ya sayar da su ya ce wa min amsalatihi allati yadhkuru al-fuqaha yana daga misalan da malaman fiqh ke ambato bai'ul musarrat ciniki na musarra shine ciniki na sayar da dabba bayan an tara nonanta wannan tara nono wasu ababe za su iya zuwa su shiga mutum yana da dabbar da zai siyar jibi a kasuwar zundu ko sai mata allurar sha ta fashe ko kuma ya dafa wake bai gama da ruwa ba ya bata ya hana ta ruwa akan lokaci cikin da ko kuma ya kita tsarta daga nan haran lahad tana da 'ya'ya biyu sai ta ɗan siyo madar abin da yana ɗan babban su su kuma yana ta wahala yana lahadi kawai ya kaɗa ta ya ja ta sai kasuwa 'ya'ya uku ko hudu amma ka duba sun sha sun ƙoshi a madarar gwandon a sai tun na juma'a ne wannan shine masarra irin masu yi wa raguna musamman da duk suna yi zai yana shiga ciki shi ma tasiriyat ne wa hiya at-tasriyatu abin da kike tasriya hiya ibqa'ul laban shine barin nono da darki a hanta inda asbiha ala al-mushtari lokacin da za a bijiro da dabbar ga mai sayi muhimman lahu ana da rudar shi da bi kasarati labani a da yawan nonon dabbar wa gazarati da yawan shi ko auki wa tadlisu muharramu bi ijma'il ulama shi wannan tadlissin haramun ne da haduwar malamai gaba daya wa tadallu ala zalika bi adillatin sun kafa hujja da dalilai masu dama game da haka min ha daga ciki ma akhrajahu al-imam al-bukhari abinda al-imam al-bukhari ya fitar ya da shi da shekara ɗari biyu da hamsin da shida fi sabilihi a cikin gantaccen littafi annabi hurairah radiyallahu an daga sayyidina abi hurairah Allah ya yarda da shi ya rasu da shekara hamsin da tara annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi da da bin Allah tabbata gare shi yace la tusarru al-ibla wal ghanam kada ku ita tsarara kuni ko akuya don ku tara nonon su kuma da bata aha duk wanda ya tsera kuni ko akuya ko saniya wacce aka kitasa dan an tsarta ta girma ba asu bayan an tara nonon a hanta fa inna hu bi khairin nawarai yana da ɗayan zaɓi guda biyu ba da an yahta ne ba bayan ya je da ita gida ya tatsa in sha a amsaka in ya ga dama ya rike an dai cuce shi nan gaba sai ya kiyaye wannan mutum ba ba a yantacce ba ne da yi da dagulin mu'minu ka jiki huri marrakai shi kenan ya kiyaye wa in sha'a in ya so raddaha wa sa'a tamri sai dawo da ita dabbar da sa'i ɗaya na dabino nonon koda ya kai garwa guda ko jarka guda sa'i ɗaya na dabino zai dawo ne nonon ko bango ya tatsa sa'i ɗaya na dabino shi wannan sa'in bai da bambanci tsakanin bai da alaka da yawan nono ko kuma karancin nono in ya tashi sai dawo da akuyar da sa'i ɗaya na dabino sai a ba shi kuɗin shi nonon da ya tatsa fa ya ajiye a gida ya amfani da shi shi ma ɗan rike mashi kuɗi ya yi wannan hadisi ne ingantacce haka yake wa ma'akar da ku muslim tare da liman muslim ya fitar ya da su jira shekara ɗari biyu da sittin da ɗaya daga ta hanyar sahabi sai na bi hurairar tarbiyyar da wa'an ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kan man na zakkiyana wanda ya yi mana magudi ko ya hakince mu falai sanin na baya tare da ta dalisi kuma kamar da yake wata dalisi nau'un min anwa'i da zai shi kuma tadalisi wani nau'i ne daga nau'ukan gishu da aka bai dace ba mutum ya rika irin wannan magudin kaga yanzu wannan haisin kuma ya yi yawa tsakanin al'umma kuma a matakin mu ƙasa talakawa mu yau yanzu da bazara in za ka sai irin shinkafa a hannun ɗan uwanka to kashi casa'in na magudi kuma shi da zai sayar maka za ka iya rantsewa da Allah in dai ka shuka ka ga naka bai da kyau to za ka yi rantsa da Allah shi ko ba shi shuka ba shi ya ware na wanda zai shuka ko kuma ya siyar muku da wannan wani ma aron zuwa zai maka kuma shi nan jira yake yi a je lahira ya shige a janna kaga shi ma wannan asali ne a matakin shi a matakin shi kenan wannan mutumin da kake gani rasa ya zama shugaba bai da bambanci da azalima saboda mai dama ce kawai dama bai samu ba amma yanzu daga shi ya samu yar dama ya san ajiye wata shinkafa ko wata masara ko wata waye sai mutane a yi duk wanda ka yi siyarwa a haka sai ka nema gafarar shi ko ya siyar shi ko afure ya yaɗe maka sannan ka koma da Allah ka nema laifin ta gari to sanan ne bawa dai abu da Allah da dama dama Allah na ne ya taimaki bisa ha'incin da yi yake wala ya tari kuɗi hukuma fi kasbi wa adami hukuncin baya sabawa game da cewa an nufaci magudin wa adamihi ko ba an nufaci magudin ba kana aibi kamar a ce an samu aibin ko ba aibin matukar da aibi ko an nufata ko ba a nufata ba ta da dai ya zo kada ce wallahi wasu haka bane ka ya kun a aikin da ka siyar man na je na ga da aibi kuma kai baka san da aibin ba yanzu ban kuɗi na sai ka je ka gyara ka sayar ma da wani in ka zo sai ka mai bayani yace da na khiyara domin shi zaɓi sabata da gaske zarari ya riga ya tabbata ne saboda tunku da cutuwa an da mushtari daga ne sayi me sayi ba a so a cuce shi kira ta yi tsayuwar daka wajen kare mashi hakkin shi kamar yadda mai sayarwa ba a so a cuce shi kamar yadda shara ta tsayuwar daka galiban ma an fi cutar mai tsaye to shi yasa wannan babu ka tafi ba shi kariya yace wa in rafiya al mustari bil muddadat bil muddadat idan shi mai tsaye ya yadda da wannan kayan da aka yi maguɗi a cikin fala arkalau ba za a biya shi abin da aka samu na maguɗi ba suke mashi to kayan nan za su yi wa masu kyan ne za su yi wa marasa kyan ne suke kawai ba ni to in ta bayyana ba su da kyau bai ke ba ruwanka ya ka je ta bayyana ba su da kyau ko suna da wani abu na maguri to ba zai dawo da shi ba tun da ne tun farko an faɗa mai ya ce ya yarda saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama khayyara baina imsakil musarrati bi ghairi shay'in ya bayar da zaɓi game da rike dabbar da aka tara nonanta ba tare da wani abu ba idan ko ka rike ta ba za a baka ko sisi ba wa rasiha ma at-tamri ko ko mutum ya mayar da ita da sa'id dabilu daga nan a ba shi kuɗin shi kan ce in kai ka rike kayan da aka cuce ka aka yi maka haɗinci to ba za ka kuma ce ya baka abin nan ba sai dai ka mayar mashi musamman in ka yarda da cewa dama nan samu aiki ba matsala yace wa in jannata bima la yahtalifu bihi thamanu amma idan wani ya cuce ka cikin cinikayyar da kuka yi da abinda cutar ba ta canza farashin kayan fala khiyarin mushtari babu zaɓi da mai sayi ya sayar maka da wasu kaya akwai ɗan magudu magudu akwai ɗan rufa aibi a ciki amma aibin da ya rufa maka ko yaban kayan da ya yi da kuma farashin da ya sayar maka bai da bambanci da farashin da ake siyarwa a shagon da ba a yaba wa kayan ba wannan baka da wani zaɓi za ka dawo ka ce to ka zuzuta man kaya ka siyar man goma goma ban kuɗi na can shagon ma goma goma suke siyarwa a to da ya siyar maka da farashin da shine na kasuwa fala khiyara da annahu la darara fi dalika saboda irin wannan yanayin malamai suka ce ai baka da wani abu na cutuwa dama tana ta zo ne ta kawo ka'ida na shi ta dalili dan a kuma ta ne tsaye daga cutuwa yace fa in sabata wujudun ta dalili bil bayyi in ta tabbata an sami eh ta dalili ko koya aiki a cikin kayan sayarwa fa innahu yathbutu lil mushtari ar-radd mayar da kayan ya tabbata ga mai sayi wa in sha amsaka in ya ga dama kuma ya rike fala kiya da hu kenan bai da komai da yanda hu garba zana ma da hu fi hada da mabidi domin ya ba da kudin shi ne ga wannan kayan siyarwa kenan an ala ardil bai ilaha yana mai gini akan yadda mai kayan ya fito mace da kayan ko ya gabatar mace da kayan bi tilka sifa da wannan sifa ta inganci walau kana kada alima da a ce yana sane da aibin annahu ala khilafi ma ra'aha walau kana qad alima da a ce ya sani annahu ala khilafi ma ra'aha abun yana sabanin yadda ya gani ne dama ba da malu da bai bayar da kudin ba sai mashi yace wannan takin da ka gani ne kyau shi kuma yana sanar da cewa ba mai kyau bane ba zai saya ba ga wannan jewa ki muka sa ranar jewa ki muka sa baya fito wanda wani kaga ba zai saya ba amma tun daga ga har aka gabatar mashi da kaya marasa kyau ya yadda ya saya ya nuna kenan bai san da aikin ba yanzu yana da hakkin ya dawo da kaya wanda cewa min amsalatin tadalisi yana daga misalai na tadalisi tazyinul buyuti kawata gidaje allati fiha uyubun gidajen da suke da aibi lil tagriri bil mushtari domin a rudi ne sai domin a rudi ne sai duk kayan da kamar yadda kana sai da dinkaffun kaya akwai kayan da yadin bai gama kaiwa ba sai ka nemo wani yadi kai aljihu duk wanda ya zo sai sai ka faɗa mashi in kai shuru aibi ne ta dalil ne ko kuma za ka bayar da hayan shago sai ka zo akwai wani wuri da ya tsage haka sai ka sa aka yi kanta a saitin wurin ta kanta abin nan ko ka ce ai maza ai ma wurin tsanci ya kai kancin wurin dan zamani ko sai ya rika duka tsaga wata ɗaya wata biyu ko sai tsaga ta fito sai zo ya ce to shi shago in ya tsage kuɗi shi kaza ne ni kuma ka ba a kan kaza ba da kuwa ta kuma mutuncin mutum ya dire ya ce awil mustajiri domin a ruɗi ne saye ko kuma a ruɗi ne karɓar haya wa izharu ha bi mazharin hasan a fito da ita da yanayi mai kyau wa mithluhu aidan fi ma yata'allaqu bis sayyarat misalin wannan kamar abin da ke da alaka da motoci ko sauran karamuna da sayarwa aka sayar da mashin ya tuba ba amma abu sai ka canza kalanka ko mafula a tisa zai amma ba in to dole ne sai kai mai bayani mashin din nan to uwa sai kalanka kawai muka canza sai mai bayani sai ka ji tarauko kalanka muka canza dole sai mai bayani ta kadan san mai masha Allah ta biya in ba wanda ya wai goba ba zai gane ba sabuwa na hau ba to haka ma a mota duk wani abu da ka danyi na wani gyaran da gyara ne temporary sai ka faɗa in kuma akwai wani babban gyara wanda zai iya tafi shi masa yanzu bayani ya ce wani hau zalika da makamantan haka wannan shi ne abin da ya shafi matsala ta zaɓi da shari'a ta bai wa mai saye saboda dalilan da aka yi bayani a ciki a nau'uka guda biyar ko kuma zaɓi ga mai sayarwa wanda shi ma yana da dama kamar a cikin khiyarul majalisi ko kuma khiyarul sharfi wanda nan ya fi fitowa sosai to sai yake fasalin wani fasalin babu suwar bai'il mubahi wani sashi na nau'ukan cinikayyar da shari'a ta halatta al-mujma'u alaiha waɗanda aka haɗu a kansu wal mujamma'u alaiha waɗanda aka haɗu a kansu wal muhtadafu fiha ko wal muhtadafi fiha da kuma waɗanda aka yi sabani a cikin su akwai nau'ukan ciniki wanda wani lokacin in ka kalle su kallon tsoro ka wuce ko ka ji su ko sai ka cewa wannan kan bai halatta ba amma kuma shari'a ta halatta don mu mu samu sauki bisa ka'idar shari'a ta yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ko dai waɗannan nau'uka da aka halatta ko dai wanda malamai suka haɗa kan halatta ko kuma waɗanda malamai suka yi sabani yace inna suwaral bai'il mubahi kathira nau'ukan kasuwanci da shari'a ta halatta mana gaskiya suna da yawa in innal asla fihi al-ibaha domin asali ga saye da sayarwa halal ne asali halal ne ka dauki kayan ka ka sayar ka ɗibo kuɗin ka ka sai abin da kake so to sai dai shari'a ta zo ta zaɓi wasu ƴan nau'uka kaɗan wanda aka ce wannan bai halatta a sayar ba ko wannan bai halatta a saya ba ko kuma ita wannan hanya ta sayarwa ba ta halatta ba ko wannan hanya ta saye ba ta halatta ba yace kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata a can baya minha daga nau'ukan kasuwancin da aka halatta mana shine albay'u bil muzayada shine a yi ciniki bil muzayada da da da da da da da kari shi ne a rika a yi ciniki ta hanyar kai ka kara kuɗi a kan farashin da wani ya saya shi ne ce ga shi wa suratu an tu'ura za sil'atun min sila a gabatar da wasu kaya na sayarwa wa yajtami'un nasu sai mutane su haɗu akan kayan mutum biyar kowa nasu wa yazidu ba'dhum ala ba'dhin fiha sashinsu na karawa a kan sashi ku fito da wani mashin mutum biyar suka ce suna so wani ya ce dubu ɗari biyu wani ya ce zan baka da ashirin na uku zai yadda zan baka da talatin wannan na hudu ya ce zan baka da arba'in na biyar ya ce zan baka da hamsin kila wancan na farkon ya ce malam ba wani bata lokaci zan baka biyu da saba'in kila wani a cikin su zai ta ni ba zan iya wuce yadda na taya ba ne da hamsin zai ta ni ba zan iya kara ba idan na hudu ya zo ya ce na tsaya da hamsin wancan na biyar din ya riga shi sai dai ya ƙara wani abu amma tun daga mai ɗari biyu da hamsin in mai kaya ya ce to malam mai biyu da hamsin ɗan ƙara wani abu in ban maka duka kuɗin yanzu haramun ne wani ya ce na tsaya da tamanin faɗar wannan kalmar saba ma Allah da manzo ne dan hadis suna take yi yanzu ya riga ya rufe ku in kana son mashin din sai dai ka yi hakuri su gama da wanda ya tsaya da saba'in suna gama sai ka zo ka ce malam na saya da tamanin ka ci goma kenan siyar ma shi kenan amma ta na tsaya da saba'in ka fahimci me kaya da ce dan kara za ka yi ka ce malam ya saya da saba'in na saya da tamanin ne ka ci kuma irin wannan yanayin ba a so ka rika washi kai da ka tsaya ko kai ta wani abin nan ma ki aka dai ta tun da dai harka ce ta masu sai yana da yawa hatta ta takirra ala wahidin minhu har farashi ko sayarwa ta tabbata akan guda ɗaya daga cikin su wa yuhkamu bi bai'ihi lahu sai ai hukunci da sayar mashi da kaya waya kimul bai'i daga nan sai tilkiya tabbata kada asa asa ibnu rabi rabahin wanda ya rasu hijira da shekara ɗari ɗaya da goma sha hudu da ke cewa adaraktun nasa na riski mutane la ya rauna ba'atan ba sa ganin laifi da baikin maganini ta hanyar sayar da ganimomi da suka tara siman yazidu ga wanda zai kara musu kuɗi akan tayin wani zai yi ɗaga ga gidana nan zan siyar ga lambar waya ta wanda zai siya ya ke kira ni wani ya kira ya ce ya siya kaza ya ce to ba za ka kara ba to ka jira ni kar ka ba shi amsa kar ka ce ya kara kai ka ce to jira ni ka je dai kai shawara kila za ka iya karawa ni kuma kila zai iya siyarwa amma wani siyarwa fa sai kuma dai baka tsaya nan ba ka bar shi kila wani zai kira ka ya kara maka in ka samu wanda ya ba ka farashi ne kyau to ba dai sai kai wa sauran tek gidan na an siyar da shi shi kenan an samu wanda ya fi su karawa ta kuma wannan a ciki akwai haɓaka tattalin arziki da kuma koya wa su ma 'yan kasuwan wayo ya aka yi na sai kaya ɗari da hamsin wani ya zo ya saya ɗari biyu da hamsin kuma ni da shi duka 'yan kasuwa ne ina da ke siyar yanzu ya buɗe maka kasuwa ta gaba kenan kai kana kasuwar ƙauye ne kuma da rani shi kuma yana kasuwar birni ne kuma ƙarshen wata kaga zai iya siye da hamsin sai dai idan mashin ne duk wanda yake sai da mashin in ka in ka sai mashin kai mai fenti duk wanda yazo sai sai kai mai bayani fenti ya kai maki kai kuma in ka je sayan mashi aka ce maka an mashi fenti sai ka ce maki wajiyar maka ya wani mutum ne ya dai yi kama da wasu mutane daga wajen Nijar suke wajen siya ba wato daga da ka zo da shi ko a'a kina na sata ne dan wa mawaqa fi shubuhat waqa fil haram da kauce wa shubuha shi ma kuma in abin nan da yar wata dai munamuna ya kamata ya bayani wannan cinikin da ya halatta bai mu muzayada ko an bai ku bil muzayada kai da wani ku rika taya kaya kuna saharawa har a samu matsaya ya halatta me sai yana amfana da haka wa alaikum assalam eh
akwai masu kuma da suke siyar kaya sama da farashi da ake sayi don su karya ƙananan yan kasuwa. Kuma Eh wannan najas ne, ya haramun ne, annabi ya ce lata najas, kada ku yi najas, mutum ya zo ya zuga wa kaya kuɗi don ya nakasa wasu ko don ya burma wasu. Haramun ne, wanda ya haka ya aikata haram, sun sigifari ne babba manya-manyan sigifari a gaban shi. sai dai kawai ba laifi ka saya in kana da inda za ka sayar da tsada yanzu a biya da kwandon tumatir a nan sai da za ka siya ka kasa a nan wanda zai saya ya kasa biyar ne da wanda zai siya ya wurga bayan mota ya wuce da shi abuja ina ce in dai ka je kagar ta abuja wurin bai kamata ba ka saya ba don ka ba za ku daidaita shi ko kuma shi kila yana da wayo sai ya jira ka fara sayawa sai ya kara kaɗan sai ya sun shi ke da riba amma mutum ya saya don ya wahalar da wasu a magabata ba sunnar su kenan ba magabata za ga kowa so yake mutane al'umma ta sami sauki ta hannun shi saboda sanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara in zai sayar ya sauki al'umma ta amfana in zai sayar in zai saya ya sauki kada ya takura kan kasuwa وعليكم السلام ايه ايه ايه
Thank you. suna muka bar kasuwa. Da mutanen ke ganin kuma yin kasuwan sun awwala ake zagi. Amma nan wannan bincika suka yayi
Eh maganar da jumhur na malamai suke a kai duk da su ma sun ba da shawara shine babu laifin kana da tsohon kaya a ciki matukar ba taskace shi kai ba sai tsada ka sai buhu dubu ɗaya ka ajiye kana ta siyarwa yana tafiyarwa dubu tamanin da dubu sittin sittin ranar kawai sai kasuwa ta ɗaga shi ya koma saba'in da kuma arba'in arba'in ma kaci ba da kai maka mai da naka arba'in ɗin suka ce amma ba shi ya fi ba in su e kana siyarwa sittin sittin sai kasuwa ta juya sai koma saba'in ba da yake sai ma zai ka juya naka sai ka siyar saba'in tare da cewa raguwar wanda ka ke siyarwa sittin sittin ne suka ce ya halatta a wajen kusurwan malamai sai dai Allah zai sanka wannan da ta ka ba ta da ke abin da ya fi kamata shi ne ka ci gaba da sayar da shi a sittin sittin sai ya ƙare amma duk wanda suka halatta ce in in aka ce ka ci gaba da siyar da shi a sittin sittin kuma za ka kari shi suka kalla saboda yanzu kai ma da ka ci gaba da siyar da shi saba'in saba'in wannan goma goman da ta karu ita ce a cikinta ne kuma za ka ɗibo siyar biyar ka zo ka yi cikon wanda ka siyar sittin sittin in ka koma kasuwa ka siyo sittin da biyar biyar ba ma dai suka ce inda so samu ne kuma an samu 'yan kasuwan da suke haka sai ka ci gaba da sayar da shi a farashin shi na da sai ya tsari to daga nan in ka tsaro sai ka ci gaba da sayarwa a farashin da ka sayo suka ce wannan shi ya fi nuna imani a zuciyar mutum na biyu wannan zai fi sanya soyayyar mutane da shi wannan ɗan kasuwa kuma mutum zai samu soyayyar Allah madaukin sarki kasancewar shi ne son sauki ka ga ko nan tana da kara mai ko akwai wanda suka ci gaba da kiyarwa da wannan tsohon farashin amma su sarki zaɓin mu ba ai daga kan gado yawo waya kawai duk sai suka kakkara kawai a juya mita an ce ya halatta amma kuma ba su kyauta ba kuma za ga mutane ba sa son kuma suna mutuwa Allah bai mana su da mala'i sai ku je ku haɗo mara rahoto dan ka san wani na mutuwa za ka ji mutane na cewa za mu sai kaya da arake a jabi ya mutu wannan shaidar ita mala'iku za su yi rekodin ikimentin da Allah ji Allah ya ce musu me kuka ji jama'ar ki na cewa ke to yanzu suna cewa kaza suna cewa kaza suna cewa kaza to da ka in so samu ne mutum ya rika tafiyar da abin bisa tsari in ka siyo da tsada tafiyar da tsada ba laifi ba ne amma in ka siyo da arha to ka taimaka ka siyar da arha dan kasuwanmu da ke wannan ɗabi'ar galibin sun su jahilai ne tantirin yan duniya ne kuma ba tun da ya dame su da tunanin lahira duniyar kawai suke tarawa kuma galiban suna tara ta ne a yanayin ba za su yi musu amfani ba illa ya kawo musu bin magada kuma magadan ta fataka ko ba dole ba ne magadan su wannan arzikin za su yi dawo ƙarƙashin waɗancan da babansu ya zalunta kuma a ci gaba da ramawa babansu ya siyo musu ya sa sauƙaƙawar ke da matuƙar amfani wani dan kasuwa ɗabi'ar shi shine yana siyar da kaya kuɗi hannu yana ba ƙananan 'yan kasuwa bashi yakan jira yaran shi da suke zama a kat ofis ɗin shi da masu abin nan suke waɗanda nake bi bashi idan mutum ya zo ya na ɗan kara mashi lokaci a ku kara mashi ba da dangane ba akwai da lura idan ya shiga matsuwa kuma rubanci ya kamata ya biya kuɗin nan tun watan jiya an zo har watan yau sai kara sati sati yake yi ku rubuta an yafe mashi shine da ya mutu sai aka gan shi a mafarki aka ce ya kan haɗu da Allah to la duk ibadar da ne ba take kan ba wannan tausaya wa ƴan mutane da na rika yi shi kadai Allah ya kalla ce dan wannan abin da nayi ya yafe ma ya yi sallah ya yi azumi ya yi haji ya yi biyayya ga iyaye ba ya tarbiyyar da yayin duk ba a kalla ba wannan abin aka kalla aka ce to dan tausaya wa al'umma da yafiya da kake sai ka yafe maka wa in kana da usratin ka nabratin ila maisara wa an tasaddaqu khairun lakum kaga ka yafe da yafi sama daga in kasuwan mu dan jari hujja ne abinda ake cewa capitalism wani ja'irin tsari da banki da kasashen turai suka dora irin kasashen mafi shi ne ra'asamadiya za su kundin masu karfin ake so a tsara wa karfi shi tsarin kawai a haka yi in ba haka ba ai kamata yi inda gwamnatin tana yi da hankali ta ce to an ƙara kudin mai da garan talata ba zai fara aiki ba sai nan da sati biyu kuma kar wanda ya canza lita kama a an ce su masu manya-manyan masu sai da fetur manyan dilolin kenan to wanda su ne suke da damar suke shigo ne suna da yancin su sa farashin da suke so shi kuma dan dangote ya gama taka nashi kuma an ce bai sai sa farashi ba kada ya zo ya tsayar yadda mu talaka za mu samu sauki kaga abun sai dai addu'a kawai na wani ya ce mun fada hannun yan tsari lillahi lalli muna hannun yan tsari wannan fa karkar zargi wata jami'a fa duk jami'in da yayi shi yasa ko yanzu ka canza jami'a dai ka canza dan abokan nan sun shi ka ga koma ta ba duk farashi ne duk farashi ne kowa ya kafa su duka yanzu ka ga a sama ba ta faɗa yan majalisun ma har yau ba wanda ya zo yi ya tausaya wa talaka ni ban ji wanda ya magana ba yanzu mu ne na uku a mugun baki a IMF in ka je karanta ka'idodin wannan bankin da tsare-tsaren su na rantse da Allah ba za ka iya bacci ba yau gaba ɗaya muna timing bomb ne an kusa gamawa da mu gaba ɗaya me yasa ake ciwo bakin kasa ne arziki irin wannan arziki muke da shi na fitar hankali wannan gwamnatin daga hawan ta na ga ciwo bakin akwai sirri na ashirin daga hawa daga hawa an kara wa ma'aikata albashi dubu saba'in minimum wage shi ba implementin ba an kara fetur aka sha fara yin immediate fetur da ya gama jawabin ba aka juya nisa kuma gwamnati ta yanzu wata ce mata ka a yi hakuri ba in ka gama tana shan wuya a gidan miji ba ta ba miji hakuri ko tana cutar jini za ta rika ka yi hakuri ka yi hakuri to zai hakura kama da gwamnatocin mu ina jari hujjan kenan ko kuma a rufe shugaban shi ne ma san me ake yi ba kama da ka abu akwai la'ira gidajen guda biyu ne innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba su suna gama da saura amma kuma ba wani saura ba abu ya tafi wanda ya kai saba'in tamanin duk ba ga sunan ba amma dai wa'azantuwar rabo ne wannan shine nau'i na farko alfariku bin muzayada na'am wa alaikum assalam eh
Akai ma wani wani siyo kaya.
eh Daidai siyowa sai aka samu sauki a farashin da aka ba shi siyo.
eh
Saukin nashi ne a za mu zo kan jama'a ba na shi bane na wanda ya bashi sako ne annabi ya aiki hurwatul baraki ya mai sayayya kuma ya samu sauki kuma ya damu kuma annabi ya karmashi kuɗi da bai bashi ba dan ma kar ya mayar mashi wani ya yi shubuha to nau'i na biyu shine bai'ul murabaha cinikin murabaha huwa al-bai'u bi thamani alladhi ishtaraita bihi as-sil'a shine ka sayarwa da mutum kaya da kuɗin da ka sayo su bayan nan ma idafatu rifin mu'ayyan ala ra'sil mali tare da ƙara wata riba ayyananna akan kuɗin kaya wannan nau'in galiban 'yan kasuwa ba sa yi amma ya halatta sai dai wasu malamai suna ga galiban saboda a iya samun matsala a lissafi a iya bari shi ne yanzu misali ka ce ka siyo kaya naira dubu ɗaya ɗaya ya tashi a hannunka kowane sabo ana sayarwa dubu ɗaya da ɗari daidai yanzu sai ka ce mashi dubu ɗaya amma ka ƙara ribar ɗari ɗaya shine sai ka tsara wata riba madadin sun yi zo kawai ka ce mashi nawa kuke kira ka ce dubu ɗaya ɗari ɗaya shine kan nawa ka siyo ba amma za ka faɗa mashi sai ka faɗa mashi nawa ka siyo kuma ga ribar da ka tsara sun miya da zalika da an da fiye ribhan za'ida na rara asil mali saboda an faɗa ribar da aka tsara akan uwar kuɗi sai sa zan bai'ul murabaha in kana so kai murabaha sosai za ka iya cewa kayan ka saye su a China akan dubu talatin talatin an ɗauko su daga China zuwa port na Najeriya da ka raba kuɗin safarar shi kuma kowane kaya ya samu ƙarin dubu biyar biyar kaga sun koma talatin da biyar ka yi musu kiliyarin kowane a kan dubu daidai na zama talatin da shida an ɗauko su daga Legas zuwa nan kowane ɗari biyar biyar da zai talatin da shida ɗari biyar idan mai saye ya zo sai ka ce mashi to asalin kuɗin kaya a China dubu talatin nawa ka bar riba. Daga China zuwa Lagos dubu biyar a dubu biyar nawa ka bar riba. Kiliyaran dubu daidai nawa ka bar riba a na kiliyaran. Daga Lagos zuwa Zaria ɗari biyar nawa ka bar riba. To shine malamar ke suka ce ai za ka iya rudu ba zai iya yiwuwa an kama kayan a nan Zaria. Ka sai dai ko? Eh, ta ko kwastom an ya kamata an kidarin sun fiye kuri ya kasa a Najeriya eh sai sai ka shigo gidanka sai za a kama a gida eh sai za a kama a gida wai aka tafi aka wuce zamfara ga su turi da ba a kama ba aka tafi aka ban da yawo shi zama da ya fi sauki shi bai da wata yi ba ma dai in kana ga lissafin ka ba zai rude ba za ka iya yi wani lokaci sai ka gama sayar mashi sai ka tuna a ai akwai wani abu da kayan ya shafi kayan to kawai ka yi lissafi gaba daya sai ka sa riba sai ka sayar wannan shine bai'ul murabaha cinikin murabaha shi ma na uku ne da ya halatta sai na uku wanda za mu tsaya a kai bai'ul tauliya bai ciniki na sanayya na ce tauliya wanda za ka nuna ‘yan uwantaka da tausayi ko wani bai ku gara asil mali shi ne ka siyarwa mutum kaya yadda ka sayo su duna ziyadatin ba tare da ka kara mashi ko kwandala ba au kasaratin ba tare da ka rage ko titin kwabo ba wa sun miya da zalika amma wannan cinikayya suna da haka ne bi annahu ja'ala ghayrahu waliyan makanahu domin ya sanya wani shi kamar shine majibincin kaya kai kadai kake da wannan farashin na yadda ka sayo kuma in ka ga dama za ka iya kara ma duk wanda ya zo saye amma sai ka mai da wani matsayinka fa ba a hadin bi irin taklifat sai sayar da kudin da su ne asalin kudin ɗawainiyar kayan ma'ana kudin kayan yadda an samu asali daga ayyub an ayyub da daga ayyub ya ce sami ka aba kilaba na ji abu kilaba ya kuli yana cewa laisa min al-muru'at ba ta a cikin mutunci ayyar bahar rajulu ala sadiqihi mutum ya ci riba lokacin da zai sayar da kaya ga abokin shi in dai abokinka za ka sayar wa kaya ba mutunci bane ka kara mai riba amma nan hadisi yana da maganganu kwarai da gaske muna sake da ya fitar da shi marfu'a shi kuma nan abu kilaba ya kawo shi makasu'a ne akwai shi lafazin abu kilaba wanda ya abin da ibn asakir a cikin tarihu dimash ya kawo shi ne da cewa laysa min al-muru'at an yarbaha ar-rajulu ala ihwani wa al-ihwa ba mutunci bane ka zo sayar da kaya kuma ka ci riba a lokacin da za ka sayar wa ‘yan uwanka. Sama sai malamai suka ce wane ‘yan uwa ake nufi. Shi ne sai suka ce laisa kullu akhi ba kowane ɗan uwa ba. Bal li'afin lil'afin ladi bai naka wa bai na huma wajjatun kabira. Dan uwanka wanda kuka sha ku sosai. kuce kudda kun to shine bai kamata ka tsara mashi ba shine suka ce al-Imam Zahabi yace tabbas wannan hadisin bai tabbata ba al-Imam Manawi shi ma cikin tafsirin shi yin nan at-taysir bi sharhi al-jami' al-sagir kai kenan yake ta lalle wannan hadisin bai inganta ba amma kuma maganar ta dace a duka aiki da ita sadakan yan dan uwanka na kudda kanin mahaifinka yazo zai sai kaya ka siyar mashi da yadda ka siyar mashi yadda ka siyo wannan ita ke nuni tana da cikar mutunci amma ka rufe ido ka rubuta bayan uwantaka sai ka zancin ka na yan duniya ne ya kamata sai ka samu tiketin da ba za a haɗu da Allah ba sai ka irin wannan ciniki amma ka ce a mu ba ma kowa rai a'a ba a faɗar haka laisa min al-muru'a ba zai zama mutunci ba mutum ya rika fadar haka ka rika ganin tausayawa ka kalli wani kai mai kaza kai mai kaza kai mai kaza shi na limamu rumanawi yake ta yan baje da tajiri ya kamata ga ɗan kasuwa da makamantan shi idan tara minhu sadiquhu shay'a idan wani ɗan uwan shi ko aminin shi yazo zai sai kayan shi a yodi yahu bi ra'si mali ya sayar mashi da ainihin kuɗin kayan wa innahu min makarimil akhlaqi wannan na cikin kyawawan dabi'u amma dai hadisin kamar da ibnu asakir rawaito shi marfu'a hadisi ne munkar sai abu na karshe kawai nan wurin da yace an ayyu daga ayyu kana shi ayyub ya ce sami'tu aba filaba na ji abu filaba duk da akwai yanke yanke kusan mutum biyu ya zargi dan ba zai yiwu ba kaga shi ayyub a nan wanda ake nufi da shi shine ayyub as-sakhyani wanda dalibi ne na mujahid ibn jabal ba karamin mutum bane dan an haife shi hijira da shekara 66 baya da sura ne da hadisi da kuma da kuma shekara bai ci goma sha biyar ba ko ashirin da ashirin da ɗaya ko ashirin da ashirin da biyar sannan daga cikin malaman shi akwai al-Imam al-Hasan al-Basri daga cikin malaman shi akwai Nafi'u Mawla ibn Umar malamin al-Imam Malik daga cikin malaman shi akwai Muhammad ibn Sirin daga cikin malaman shi akwai Aba ibn Abi Rabahi akwai Qatada ibn Di'amata Di'ama as-Sadusi duk wannan malaman shi ne ya rasu hijira na da shekara 131 shi kuma Abu Qilaba ba an haife shi hijira da shekara 190 wancan ya rasu hijira shekara ɗari da talatin da ɗaya shi kuma wannan an haife shi hijira shekara ɗari da tasa'in shekara hamsin da tara da rasuwar wancan sannan aka haifi wannan sannan ya rasu hijira shekara ɗari biyu da saba'in da shida sai suka ce akwai kusan mutane biyu da aka yanki akwai muslim ibnu yasa yana tsakanin shi abu ayyub as-sakhtiyani da abu kilaba bayan shi a kadisi akwai Muhammad ibn Siri sannan Muslim ibn Yasar sannan Abu Qilaba to da ka an yanka a tsakanin abin nan din shi yasa dai hadisin dai yana da maganganu za ka iya samun shi a cikin rawdatul uqala wai dausayin masu hankali ibn al-qayyim yana littafi rawdatul muhibbin wannan kuma rawdatul uqala dausayi ne na masu hankali da fahimta da ka maganar tana da kyau ta bangaren abin da ta kunsa ta ɓangaren riwaya kuma to tana da ƴar matsala ba za a yi aiki da ita ba to sai mu da ta nan abin da yake da labar da cikin da ke ciki kuma da ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum